بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يبدأ الكلك ثم يعيده ولله يبدأ الكلك ثم يعيده فأني توفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan istifahami ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya rasulullahi ul ka tambayi dukkan manyan mashirikan duniya waɗanda suka riƙi wani abin bauta ma banda Allah da waɗanda suka riƙi wanda zai iya biya masu buƙatunsu wanda ba Allah ba to waɗannan mutanen tambaye su halin shirka iku duk waɗannan da kuke tarayya da su ku haɗa su da Allah tambaye su ya rasulullahi man yubdu da khalqa akwai wanda ya ƙago fulan na halitta ƙagowa inda za ka gane aikin Allah daban yake da na mutane wanda zai zai zane gida fa duk yadda gidan ya burge ka da tsawon gidan to wanda zai yi zanen gidan daban mai gini daban mai wayarin na wuta daban mai ruwa daban kowa a gida ɗaya irin mahimmayin gidajen da na duniya sai ka samu injiniya hamsin allahu ko ɗari a kan gida ɗaya duk sun taru sannan gidan ya tabbata amma allah shi shi zai zana da kanshi kuma ya gina komai da komai babu abin da Allah zai kira wani ya ce zo ka taya ni to tambaye su akwai mai yin haka banda Allah mai yabdo alkhalqa sun mai ilu sannan ya sannan kuma ya mai da abin da mutum zai yi magana ta awa uku shi ya yi magana in dai ba rubuta ta yi ba idan aka yi kwana goma in ka ce maimaita magana bai iya maimaita ta yadda take sai ya rage wani wuri ko kuma ya ƙara ko ya ɗauki wani wuri ya mayar da shi wani wuri shi ko Allah duk abin da ya ajiye shi yadda ya yi shi haka zai dawo da shi wane ne in ban da Allah akwai amsa babu alula babu sai ce to tun da babu ya rasulullahi Allah ce kulga ya mutu yabda wal khalqa Allah shine ke kago halitta ya gina ta sun mai idu hutar da ya komar kuma ba wanda ya karantar da shi ba wanda ya koya mai to in ko an ga haka ne fa anna tufukuna da ƙaƙa ku za ku yadda a juyar da ku an ibadatihi ga barin bautar shi ma a dalili bayan ga hujjoji
ولعل من شركائكم من يهدي إلى الحق ولله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي وما لكم كيف تحكمون
har yanzu ya rasulullahi shi ma istibhami ne wannan na taubihi ara tambayar su hal man shirka ikun man yahdi ila alhaqi a cikin waɗanda kuke hada Allah da su wurin bauta akwai mai shiryarwa akan daidai komi ya daidai ku diba Allah ya yi wa rana hanya ya yi ma wata hanya ga su ne ya yi su sumbulatu su akarabu su furdanu su mizanu su jauza'u su akarabu duk ya zo ya yi waɗanda ya zo na mako ya yi su zahara su mariha ga su nan duk ya zazzana su kowanne wa kullum fi malakin ya zo huna ya yi musu hanya daban kuma kowanne yana dacewa da wani babu inda ya karkace kadiba ɗan adam yadda Allah ne hanyoyin jini da yadda ruwa suke shiga da komai da komai to akwai mai shiryarwa banda Allah su ma suka ce babu babu cikin gumaka su ba su iyawa sai Allah ce to har yanzu ƙargaya musu ulgaya musu ka ce Allahu Allah ya hadi shi yake shirewa lil haqqi ga daidai to fa man ya hadi ila al haqqi afa man ya hadi tambaye su shin wanda ke shiryarwa ila al haqqi zuwa ga gaskiya huwa Allah shi Allah a haku shi ya kamata a bi an yi taba a bi amma la ya hadi illa an yi huda wanda bai iya shirye da shi kan shi ma bai iya shirye da kanshi sai an shirye da shi wanne ne ya kamata a bi Allah a haku Allah shi ya cancanta an yi taba a bi amin lazi yuqadu faqat kowa ma in ka lura makaho ne sai ya nemi dan jagora shi ko Allah ta tsaye duk abin da ka samu daga gare shi ne minka ilaika duk abin da ka gani daga Allah ne to fa malakum ya ku kafirai da masu banna kai fa ta hukumuna dan me kuke yin wannan kuke hukunci hazal hukumil fasid kuke yin hukunci ɓatacce menene hukuncin ɓatacce min ittiba'i ma la yahiqqu ittiba'ahu bin wanda bai cancanta ba abi duk wanda ka bi ba Allah ba aikin banza kai saboda haka babu waɗanda addade su sai waliyai su waliyai ƙaramin waliyi yana ganin Allah gaban kowane irin abu. Duk abin da zai gani sai ya ga Allah. Wali mai bi mashi yana ganin Allah cikin kowane abu. Wani kuma ya yi fana'i komi ya ɓata ba ya ganin komi sai zatin Allah. Ko irin waɗannan su ne waɗanda suke ganin Allah bayan kowane abu. Sai sun ga abun sannan su ga Allah. Da wanda sai ya ga abu tukuna sannan ya ga Allah. Da shi da wanda sai ya ga Allah sannan ya ga abu wanne ne fi daraja. Wanda sai ya ga Allah. To da wanda ke ganin Allah gaban kowane abu. Da wanda ke ganin Allah cikin kowane irin abu wanne ne ya fi. wanda ke ganin Allah cikin kowane abu to da wanda shi kuma bai ganin komi sai Allah wanne ne yafi shi komi ya bata hankalin shi ya rabu da komai sai Allah wai kuma wannan ya ci gaba kai kuma kana son ka dawo da shi baya ya koma can matsayinka da Allah yana yana zai yadda to abin da ke jawo rikici tsakanin malamai sufaye da wahabiyawa shi suzi wani ya kai matsayin gwamna wani ya kai matsayin minista wani ya kai matsayin family secretary wani ma ya kai matsayin darakata wani ma ya kai shugaban ƙasa sai a ce duk waɗannan ba ma'aikata gwamnati ba ne to kili na fa shi ma ma'aikatan gwamnati ne a wai ka dawo ka koma kili na sannan ku tafi tare sannan wai shi a daidai in kai mai magana sai ce aina su da wani suke cikin ofis ko ba su aikin komi mun ko mun wuce wahala ya za a ba su albashin da hina mu a gaskiya ne wanne ne fi wahala shi ya yi wahala to wanne ne ya fi albashi to haka bayan Allah mana gamsa suke mutum kullum ya ci azumi ranar alamin da litinin tun azahar ba ta yi bai kira sallah tun la'asar ba ta yi bai kira sallah a gyara masallaci a zo a tsaya a ƙanƙane ƙafafu shi ko wannan ya shiru tarawun sukutun wani makamu ya shiru ko ya ɗiru sai ka gan shi zaune amma mukami yana ta tahiya saboda zuciyar ta rabu da komi sai Allah ta ce ta riga ta haɗu da Allah shi ko wancan nema yake da wanda ke nema da wanda ya samu wanne ne ya addada ka wanda ya samu saboda haka a kan mu waiga kan mu waiga mu yi ta tafiya mu yi ta bin Allah mu yi ta bin Allah sai mu da mushrikai ne za a zo lahira za a ga mushriki ta amin وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم دون أبن دفوك بسنعي كافري zatone kawai suke aiki da shi illa zanna kawai haisu kallalu fihi aba'uhu saboda sun ga iyayensu ne suna yi suka rike inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a zato zai tabbatar da wani abu a cikin gaskiya zai tabbatar da suna ne zato inna Allah Allah alimin masani ne bima ya fa'alu daga dukkan wanda aikin da yayi kowane aikin shi za a yi mai sakayya da aikin shi da waɗannan jama'a biyu ta muminai da ta kafirai da ta munafukai kowa za a yi mai masarki in an zo lahira
وما كان هذا القرآن أن يبتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أن يبترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن وأن القرآن لم يكن تاوى بيوا أن يبترى أن يكرش ku tsaya ku ji fa yadda ake tsarawa babu wani abu ma faradana fi kitabin min shay'in yanzu wannan alqur'ani zuwan shi a hannun annabi Muhammad a aje can bai da farko shi alqur'ani bai da ƙarshe amma zuwan shi yanzu hannun annabi a tsere shekara dubu ɗaya da ɗari biyar har yanzu an canza wani abu yanzu a duniya akwai ƙasar da take da shekara ɗari biyu wata canza wani abu da constitution ɗinta ba to amma wannan ƙur'anin har yanzu tun da ya zo hannun annabi muhammadu babu abin da aka canza ko magani da mutane suke sha yanzu an canza ba irin na da bane an canza magani an canza tsarin gini an canza ƙere-ƙere ko ni ana cewa an yi new order amma shi yana nan tun lokacin har yanzu kuma duk lokacin da ya zo littafin ya yi daidai da shi wanda abu yana yiwa da ƙere wa ma kana hadar ƙur'anin an yi tara min duniyar lafi a ce ba daga Allah bane bai yiwa walakin tafriqan ladhi bayna yadayhi kuma yazo duk sai da littafan suka zo littafan annabi Ibrahim littafan Shisu annabi Dawuda annabi Musa annabi Isa da yazo duk abin da ke cikin waɗannan littafan shi wannan littafin da yazo sai ya daidai da wa'in suka saba Allahu na'am wa tafsilal kitabi kuma ya bayyana abubuwa daki daki kuma ya kyautata kai wannan littafi la raiba fihi min rabbil alamin babu shakka daga Allah ne domin in ba Allah ba ba wanda ya isa yi wannan kuma wanda aka samu littafin nan wajen shi garin su garin shahidai ha
ba garin malamai bane sa'an nan bai yi yawon duniya ba sa'an nan bai yi karatu ba sa'an nan bai iya karatu ba sa'an nan bai iya rubutu ba to ta ina ya samu shi kun taɓa ganin wannan sannan littafin nan ya ba da labarin yadda aka yi duniya ya ba da labarin yadda duniyar za ta faru har ta ƙare ya ba da labarin yadda za a koma lahira da abin da za a yi lahira kai jikinka ma gaba gaba sai da ya ba da labari ha
to wani irin mutum ne a ce ya zama likitan dabbobi likitan mutane likitan gini ya iya tattalin arziki komi ya iya ya wuce farfeso duk fanni ilimin duniya babu wanda annabi ba daga gare shi aka koya ba Allahu na'am kuma ko ina ya wuce farfeso shi kadai yana yiwa da- a ce mutumin nan mutum ne hada yake yadda ake tada da kuɗi sai da yace ga yadda za a yi wala tu ali raka magalulatan ila ulika wala tabsuda kulli batin fataqauda maluman mahsuran duk inda ka zo yadda kake ta ya ma sai da ya gaya maka wala tamshi fil lalli marahan innaka lan takhriqa al arla wa lan tamluku al jibala dunan komi sai ya gaya maka har da yadda kake cin abinci da yadda za ka yi kulu wa sharabu ci za ka fara yi ko sha sai ya ce ka fara ci sannan ka sha Allahu komi ya gaya maka yadda za ka yi na'am ya gaya maka yadda za ka yi bacci ya gaya maka yadda za ka samu lafiya kai wannan abu daga Allah ne ta
أم يقولون افتري قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين an ya kula nautarahu idan sun ce wai annabi ya kirkiro wannan littafin ne to kulga ya masu fatu bi suratin mislihi su zo da sura ɗaya tana da fusaha irin ta alƙur'ani tana da balaga irin ta alƙur'ani kuma annabi balarabe ne su ma larabawa ne suna da fasaha to su taru su kawo sura guda ɗaya ko mai ko da mai kama wal asari ko inna ina ko iza ja'a mai eh eh mai aya uku to ko da kama wannan su kawo wada u su kira manista ɗatun duk wanda suke so li'anati alaihi don ya taimake su a zo da irin wannan littafin ce ce min dunillahi wani Allah in kuntu saliki ne in dai suna da gaskiya cewa wannan littafin annabi kirkiro shi yayi to su zo su kirkiro iri ne na'am wallan malam ya kadiru sai sun ka kasa ai ya tuni musulmi ba su zuwa ba su iya zuwa da shi ba alimu sai suka san dole cewa wannan littafi min inda Allah tabaraka wa ta'ala ne daga Allah ne saboda haka wa aujaba an yi alamu annahu min indillahi wajibi ne su san wannan littafi daga Allah ne kuma su yi aiki da abin da ke cikin shi wajibi ne kudima littafin nan malamai na duniya da larabawa in ka duba asia in ka duba afirka in ka duba yaron da sauran duk ƙasashen duniya ƙabilu daban-daban masu hikima masu fasaha kowa in ya zo zai yi shayi amma har yanzu ba a gama tafsirin wannan littafin ba Allahu كل قرن لابد له ان ياخذ فضائل جمه خصه الله بها kowane lokaci in ya zo sai kaga wani malami ya zauna ya yi wani abu akan alkur'ani na wanda ya dace da lokacin duk bayan shekara ɗaya har yanzu ba a ƙure shi ba kuma ba a iya ƙara alif ɗaya ba ba a iya rage guda ɗaya ba in ka ƙara a gane in ka rage a gane ta بل كذبوا بما لم يريدوا بعلمه ولما آياتهم تاويلوا كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين markazubu bi malami yudiu bi ilmihi ku dai kafirai kun kayyata alqur'ani abin ba ku sani ba to anan ko ba kafiri ba musulmi ma malami bai iya kewaye ilimin alqur'ani sai dai ya san gwargwadon abin da ya sani to duk abin da ka ji wanda kake ganin ba daidai ba ne to wanda baka sani ba ne in ka ji wani abu akan addini kai kana ganin ba haka yake ba to ka sanya shi cikin abin da baka sani ba idan ka ce ƙarya ne sai a rubuta sunan ka cikin masu ƙaryatawa amma in ka sa shi a cikin waɗanda ba su sani ba ka huta ka zauna lafiya wannan ma ya ce mutawilu to abin da ake tsoro kenan kada ka yadda ranar da fassara abin da an ka faɗa zai zo maka menene a tawilin aqibatu ma fihi min alwa'id duk wanda ya karyata ƙarshen narko da za a yi na azaba to kakka bari wannan narko ya zo maka
Allahu kai sauri kai imani kazalika takzili kamar wannan karyatawa ka zaba lazina min qablihim waɗanda ce gabanin su su waɗanda da kaga suna karyatawa a'a ai na gabanin su haka suka karyata muminai magada sahabban manzon Allah ne kafirai da munafikai magada kafirai ne na zamanin manzon Allah Na'am
saboda haka ba a sa kwanan nan ga wani mutum yaro karami wai wai ya ɗauko littafin shehu ibrahim waje inda shehu ibrahim ya yi ƙarya ya kafi ƙarfi yaro wai shehu ibrahim ya ce wai annabi adamu wai a zahiri ya saba ma Allah amma a baɗini annabi adamu wai bai saba ma Allah ba to annabi adam ya saba ma Allah ne a baɗini wai shin tun azal tun azal ina Allah ya kaddara dan adam zai- zai faru ya rayu a duniya nan Allah ya kaddara dan adam nan zai faru nan zai rayu haka Allah ya kaddara mai ina Allah ya kaddara zai fara halitta annabi Adamu. Eh? A aljanna, nan Allah ya kaddara zai fara da annabi Adamu, shi a aljanna aka kaddara. Shi ko ɗan Adam ‘ya'yan shi a cikin ƙaddarar Allah a duniya, kuma nan za su rayu. To ga annabi Adamu yana aljanna. To ku gaya man shi in annabi adamu yana aljanna ‘ya'yan nan na annabi adamu duk ina za su tashi aljanna kuma a cikin ƙaddarar Allah ya yi wuta ya yi aljanna kuma za a cika wutan nan da aljanna da aljannu da ‘ya'yan annabi adamu to in an ba annabi adamu a aljanna duk ya tara zuriyar shi a aljanna Na'am wancan alƙawarin na Allah zai cika cewa za a cika wasu da wuta. To ya haka haka nan Allah ya yi. Ya saba alƙawari. ina gaya muku a azal wani ke magana Na'am.
sannan a azal Allah ya riga ya yi alkawalin duk wanda ya shiga aljanna ba za a hitar da shi ba da gairi jirumi ba tare da ya wani laifi ba da shi kenan sai an ka sa annabi adamu ya ci wannan itanyar domin wannan abin da Allah ya tabbata in aka koma a azal annabi adamu ya laifi kenan
Allahu bai laifi ba shi yasa aka kaddara mai ci domin a hito da shi duniya ‘ya'yan shi su faru a samu masu biyan Allah da waɗanda ba za su bi Allah ba masu saba mashi waɗanda suka bi Allah a yi aljanna da su waɗanda suka saba ma Allah a yi wutar da su to anan in aka bi wannan ina annabi adamu ya saba ma Allah to amma a zahiri a zahiri fa ya saba to wai shi bai san wannan ba amma ya zo ya ƙaryata babban malamin duniya idan kai mutumin Najeriya sai ka duba irin Shehu Jibril na'am
irin Shehu Adamu Azari irin Maulana Shehu Ɗayar Usman Bauchi irin maulanmu sharif ibrahim sale irin maulanmu shehu malam habibi irin su shehu malam mu'adu irin su shehu abul fatai irin su shehu abdul qadir manuje da manya manyan malamai waɗanda sun kai matsayi irin su malam iya na ilimi irin su shehu malam huza duniya ta ilimi ta sallama musu Allahu na yi maka misali ne da garin sai ka duk waɗannan mutane almajiran mutumin nan ne Allahu na'am
shi ke na wajen ya faɗi abin da baka sani ba sai ka ce ƙarya ne yanzu in ban da ɓatan basira dan Allah abin da ɗan gwata zai saye zai iya saye kai kana iya saye to ni ban da kuɗi kai ba ka da kuɗi to dan ni da ba ka iya sayen abin da ɗan gwata ke iya saye saboda kuɗin su ba su kai nashi ba to ilimin shehu ibrahim ya wuce ilimin ka na'am na'am
iyaka in shehu ibrahim ya magana to ka kallata yadda ka san in dan wasu ya je ya sai kaya me ya rage maka to shi kenan Allahu na'am
haka abubuwan suke to ci gaba fanzur kaifa fanzur ka je ka tsaya ya dan uwa ka duba ka duba yadda ƙarshen azzalumai yake kasancewa Allah ya tsare mu ta
ومنهم من يؤمن بي ومنهم من لا يؤمن بي وربك عالم بالمفسدين to duk waɗanda suka kare ta manzanni sun- sun samu tsira ba su sha ba wa minhum akwai daga gare su ahlul makka to man yu'minu bihi waɗanda suka yi imani da annabi li ilmin lahi zalika min Allah ya sani wa minhum man la yu'minu bihi akwai waɗanda ba za su yi imani da shi ba amma wa rabbuka alam bil mufsidina Allah yana kallon waɗanda suka yi imani kuma yana kallon mabannata waɗanda ba su yi imani da manzan Allah ba. Ta, وإن كذبوك فقل لي أملي ولكم أملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون wayin kan zabu ka ɗaya ka ce ƙarya ka ce, faƙul ka ce li amali aiki na na gare ni, walakum amulukum aikin kuna gare ku, likullin ki za a amulki kowa za a yi mai sakamakon aikin. An tumbari una, ba ruwan kukun kukuta mimma a amadu ga abin da nake aikatawa ya rasulun naki gaya musu akara wa anna bi ri'um mimma ta'maluna ni kuma ku kuma a ni ma na kukuta ga abin da kuke aikatawa to mu mu mai da hankalin yan uwa idan safiya ta yi muka zauna muna astaghfirullah astaghfirullah muna istighfari muna salatin annabi muna la ilaha illallah sai an ga ce muna kafirai ko ko mun ka zauna cikin masallaci muna la ilaha illallah la ilaha illallah sai wani mutum ya zo ya ce kuli ya ayyuhal mushrikun ya ku mushrikai amma abin da muke yi la ilaha illallah sai ce kuli ya ayyuhal mushrikun sai muka kyale shi mun kai ta yin la ilaha illallah la ilaha illallah sai ya ce la a abudu ma ta abudun ban mota mu abin da kuke mota ma yanzu sai mu yi ta yin la ilaha illallah la ilaha sai ce ku kuma ba ku bauta ma abin da muke bauta ma da Allah mu wa muke kira shi kuma ya ce bai bauta ma to wa mushriki shi kenan Ana-
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون wa minhum akwai daga gare su man yastami'una ilayka waɗanda suke ji gare ka idza qara'ata in ka karanta alqur'ani in sama'a na farin jama'a suna taruwa nun quraisha daga quraishawa irin su abu jahil irin su abu sufyan kamu ya musulunta irin su utuba irin su shayba fa qalu suna ce har ta sama una ma yaqulu muhammadu kun ji abin da yake faɗa kun ji abin da yake faɗa قالوا إنهم لا يسمعوا شيئا sai sai i mun ji abin da yake faɗa abin da yake karantawa mun ji daga Allah ne amma abin da yake faɗa shi ne yake kafu abu ne yana faɗa to yanzu kana tunan da muke akwai wasu waɗanda za su ce ƙur'anin da muke karantawa gaskiya ne amma fasarar da muke yi ba gaskiya ba ce kuma wanda zai yi san larabci ya san abin da muke faɗa abin da an rubuce ne kaga wanda ya ce haka nan jahili ne jahilci shi ne yasa bai gano abin da muke faɗa da ba shi ba shi ne a cikin littafin sai ya ƙaryata to da mu da shi wa aka gaskiya wa aka halaka shi ta ci gaba abu an da tuzuru summa ya rasulullahi kana ji kana iya ji yadda a kurame shabbahu bihim Allah ya kamanta kafirai da munafukai da kurame fi adamin intifa'i bi ma yatula alaihim saboda ba su amfani da abin da ake karanta musu shi yasa Allah ya kamanta su da kurame walau kanu la yaqiluna ko da ba su da hankali la yatadabbaruna ba su gane rashin hankalin amma hukaci in ya hukaci ne yake ce ma mutane to eh to amma hukaci to shi kenan da ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي الأمياء ولو كانوا لا يبصرون wa minhum akwai daga kafirai man yanzur ilaika wanda yake maka wani kallo yana yi maka kallo na walakanci afa anta tahdil umiya shin kana iya shiryar da makabo walau kanu la yusuduna ko da ba su gani yanzu na ji wannan malamin wanda ya ce wai shi bai neman albarka annabi wai yana kare kai ne wai ya san mutane suna taimako ko mutane ma suna iya taimako amma shi wai irin taimakon hakika ba mai yi sai Allah annabi bai yi dan Allah dunnan malaman duniya ba su karanta cewa ba mai taimako sai Allah eh amma irin yadda ya gaya ma annabi maganar akwai ladabi akwai girmamawa akwai girmamawa ba girmamawa babu ladabi a cikin maganar da ya yarda ya yi kuskure sai ya gyara amma girman kai ya hana shi ya ce ya yi kuskure ko kuma ya ce bai sani ba shi bai iya cewa bai sani ba don kada ce shi bai san komi ba shehu abdullahi gwandu ya ce laisa man a kaɗa a sawaba bi kuɗin in ya um la wala alaihi malama إنما المقدع المسيح من إذا ظهر الحق لن يحمي غرابا نعم.
يتشي دم يكسكولي ما بيكسكولي بني أما إيه إذا يكسكولي نعم idan mutum ya yi kuskure ya yi ya yi kuskure to ba mai kuskure ba ne mai kuskure wanda ya yi kuskure bai yadda ba Allahu na'am
shi ne mai kuskure ai kowane malami yana karanta malamin min Allah min waliyin wala nasirin kuma haka ake fafarawa me yasa duk ba a zargi malaman ba sai shi shi kadai wasu mutane ne waɗanda duk mai zagin su bai cika da imani na'am duk wanda ke faɗa da su duk mai faɗa da waliyan Allah man adali waliyan faƙar azantuhu bil harbi duk mai faɗa da waliyai to faɗa yake yi da Allah kuma duk wanda ya yi dambe da Allah sai Allah ya nuce shi kuma in ya faɗi bai iya tashi idan kun lura ai yana faɗa da shehu tijjani ne shi ne yace ban son komi wajen shehu tijjani ban son komi wajen shehu abdul qadir ban son komi wajen shehu usmanu dan fodiyo ban son komi wajen shehu ibrahim daga nan kaga yayi faɗa da su na'am sai suka tura shi da ya yi waɗa da su sai Allah ya buge shi da Allah ya buge shi sai ya ce ko manzon Allah bai son komi wajen shi kun ga ya yi waɗa da su faɗa da su ya faɗa shi faɗa da Allah na'am da Allah ya faɗa ya haɗa shi faɗa da Allah da ya sai ya faɗa da Allah da ya faɗa da Allah sai Allah ya buge shi to iya Allah ya buge mutum yana tashi shi ya sa duk abin da aka gaya mai da zai dawo ba saboda wanda ya buge shi ba Allah ke bugu ya tashi ba na'am
ya bi shago ƙarfi
Allahu na'am إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون la ta'amal abata na'am walakin ta'amal qulub allati fi sudur ba idanu suke makancewa ba zuciya na'am in ta makance banna ta yi na'am
inna Allah Allah la yazlimu an-nasa shay'an duk abin da yawa kafirai da munafikai na azaba bai zalunce su ba ku duba mu yadda Allah ya yi kahin ka zo duniya sai ya shirya duniyar ya shirya ma haske da rana ga rana da daddare ga wata ya yi taurari duk inda take cikin daji za ka gane gabas da yamma da kudu da arewa shi ne amfanin taurari ya baka iskar da zaka shaka ya baka mala'iku waɗanda duk inda kake za su tsare ka ya baka ƙasan nan a yi ruwa iri ya fito ka ci ya yi maka abubuwan jin daɗi duk ya shirya maka abubuwa ku duba irin jin daɗin da Allah shirya ma ɗan adam kaga Allah ya shirya kuma wuta kai ka san kafircin ɗan adam ba ƙarami ba ne inna Allah la yuzlimu an-nas shay'a walakin an-nas mutane an mutahun yazlimuna sune suke zalunta kawunan na'am ta ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهير يتعارفون بينهم قد كسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين kowa ya ji tsoron Allah wa yau mana shirin ya rasulullahi ka gaya ma mutanen duniya ranar da za a tayar da su ranar tashin alkiyama idan mutum ya zo wannan ranar fa in ya shekara dubu sai ya galan yarba su illa sa'atun min nahari in azaba Allah ta zo sai mutum ya ga kamar duniyan nan kamar bai yi awa ɗaya cikin ta ba Allahu na'am duk daɗin da yi ya ta'ara gura bai nahu ka san mutum nan duniya kuna gaisa da shi salamu alaikum salamu alaikum kuna gaisawa da shi in an zo lahira waɗanda suka bi annabi suka yi zikirin Allah da yawa suka yi istighfari da yawa suka yi lahira ba su da zunubi suka yi la ilaha illallah da yawa wadda guda ɗaya ta fi sammai bakwai Allahu wala wannan samawa ce sab'i wal arlina wa ma fihinna fi kifatun wahida wa la ilaha illa Allah fi kifatun wahida da ma la fihinna la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah guda daya da za a dora sammai bakwai da kasai bakwai akan ma'auni sai la ilaha illa Allah guda daya ta rigaye sana masu yin ɗari uku kullun da Allah ɗaya an gabo suka ai an an dace shi ko wannan yana ganin ka kana yi yana cewa ƙarya ne kuma ka san shi ya san ka shine ya ta'ara huna sai waɗannan a yi aljanna da su waɗannan a yi wuta da su kuma yana hango ka a wane ne wane ne ka gani wallahi abin da ya kawo mun abin da ya samu ka samu zuwa wannan wurin yawan istighfarin nan da muka yi muka zo lahira ba mu da zunubi kuma da son manzan Allah shi ya kawo mu nan da ambaton Allah da muke yi shi yasa zunubanmu aka gafarta mana kuma waɗanda mun kaɗan cuta aka ɗibi la ilaha illallah din mu aka biya mu aka biya kuma muna san annabi shi yasa muka shigo aljanna shi kuma sai ka yace Allah sarki da mun sani da mun biyu wallahi da mun sani wallahi su wani ne su wani ne suka ce kan mu bi su wani ne suka hana mana zikiri da istighfari da salatin annabi sai a ce da ku da su duk yi wuta wanda kasirar lazina kasabu waɗanda suka yi ƙaryata bi liqa'illahi bil ba'ati da abubuwan da za a yi a samu haɗuwa da jin Allah a samu haɗuwa da Allah cikin jin daɗi suka ƙaryata sun yi asara wa ma kanu dina ba su zama shiryayyu ba shi hanyar da aka ɗora mu ba hanyar shirya ba ce hanyar ɓatarce haka za a yi Allah tsare ta وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإما نري عندك بأر الذين يدعون يا رسول الله da za mu nuna maka abin da mun ka shirya masu na yin azaba tun daga nan duniya auna tawaffayan naka ko mu nuna maka kai ko mu nuna maka abin da mun ka shirya musu na azaba ba a nuna ma annabi abin da aka yi musu badar ba eh annabi ya zo yana nunawa gashi yana cewa wane ne wannan wane ne wannan duk an karkashe su suna cikin jini aka zo aka aka yi babban rami yadda ake ake zuba mushi aka zuba auna tawaffayin naka ko ko mu mu karbi nan ka kahin mu yi masa azaba amma tun daga nan duniya duk kafiri da munafiki tun daga nan duniya za a yi mai azaba domin in ya zo faɗan la ilaha illallah lokacin mutuwa ba za a bari ya faɗa ba Allahu
fa ilaina marji'uhum makomarsu ta tabbata gare mu inji Allah summa Allahu shahidun Allah ce kuma ina kallo kuru-kuru alama ya fa'alu daga abin da suke aikatawa min takadimihun da ƙaryata su da ayoyin Allah wa kufrihim da kafirciwa wa yu'azibuhum azaban shadidan Allah ce zai musu azaba mai tsanani ta ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون a wani kulli ummatin kowace al'umma tana da manzo rasulun ko idza jaa rasulun idan manzon su ya zo ya musu wa'azi ba su yi imani ba suka karyata shi uriya bainahu Allah ce zai hukunci tsakanin su bil qist da gaskiya Allah tabaaraka wa ta'ala bi adalihi wa isar rasul ai adalcin Allah shi yasa ya turo manzanni kullu ummatin kowace al'umma lahum rasulun suna da manzo ya da uhun wanda zai kira su zuwa ga Allah fa idza kazzabuhu in suka kare tashi uriya bainahum bil qisdi bil adl Allah yayi yayi hukunci tsakanin su da adalci yu'azibuna ayi azaba ga waɗanda suka ƙaryata annabi wai jan rasulu masa da a tseren da manzo da waɗanda suka gargata duk wanda ya karyata malamai ya karyata annabi domin annabi ne ya faɗa ulu ma ummati ka an biya ibani isra'ila annabi ya faɗa ta wai mu layi zulmu kuma ba a zalunce su ba kuma annabi ya ce masalin ummati masalin madai la yura ayyuhu anfa'u awwaluhu aw akhiruhu misalin malamai da annaba kamar ruwa ne ruwan farko da ruwan ƙarshe Allahu wanne ne bai da amfani eh to wanne ne fi amfani babu wanda ya fi wani ba don ruwan farko ba da an samu ruwan ƙarshe ba don ruwan ƙarshe da an samu shimka ba don ruwan ƙarshe ba da shimka ta kai to ba don annabawa ba da ba a samu malamai ba ba don malamai ba abin da annabawa suka zo da shi duk da ya tafi Allahu saboda haka duk wanda kaga yana faɗa da malamai munafiki ne in yana zuwa masallaci Na'am to sai ka tsaya ka duba shin ɓangaren addini da wanda ya fi ilimi da kuma mai ilimi ɗan kaɗan waye kamata a duk inda mai ilimin nan mai yawa yana tsoron Allah to ku duba duk mai mayan malaman nan su wa adda siffar tsoron Allah su ko ko waɗannan malaman zamani mu yanzu an muna magana mi za mu gaya ma jama'a Allah kan waɗancan bayan Allah Na'am
ta ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wai kulu na mace ya hazar wa'adu in kuntum sadiqina suna ganin suna ƙaryata annabi suna jin daɗi ana ba su ni'ima suka ce gaskiya muke gaskiya muke wannan abin da muke yi inda ba gaskiya bane Allah yana cewa zai saukar da azaba ai da yanzu ya saukar da azaba ina azaba take ta zo mana ta zo ta tana nan zuwa ta
ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء أجلهم فلا يستعجلون ساعة ولا يستقدمون wani Allah ce ya rasu da ga ya mutu ka ce la amliku li nafsi larra ni dinnan ban iya tu- ture ma kaina wani abu ba abin da zan iya yi sai abin da Allah ya to gashi a ce ba mu faɗa irin wannan magana magana Allah ce wai bai gana mai cewa wai bai neman amfani to ga annabi ma ya ce bai iya wa kanshi komi bai iya ture- ture ma kaina wani shari wala na an bai iya kawo ma kaina alheri illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so. an yi kaddira ni da haka Allah ya so. amma mu magana da muke yi ai annabin da kanshi ya ce wallahu huwal mu'udi wa ana alqasim ana alqasim wallahu huwal mu'udi komi na Allah ne ya bayar don al'umma sai amma ni ne mai rabawa to in ka zo wajen mai rabawa ka ce ba ni kai ne ni eh kuma wa ya baka yanzu bari yi muku misali sai aka samu wani babban mai arziki garin nan sai ya ba da kuɗi na zakka ya ce a raba Na'am da ya ba da kuɗin nan na zakka sai ya ce a raba sai ka ce mai rabawar ba ka so da Allah za ka samu saboda ni a, saboda ka ce kai ba za ka karɓa wajen mai rabawa ba shi mai kuɗin za ka gan shi
Allahu ko kuma yanzu misali yanzu wace ba wace ba da albashin ya Kaduna eh sai ka ce kai sai gwamna ya baka in dai ba gwamna ya baka ba baka karba za a baka albashin ba a baka amma wace ba da albashin gwamna amma wane ne mai rabawa to saboda haka Allah shi ke bayarwa amma mai rabawa manzan Allah saboda haka wanda duk yace bai nema- bai neman komai wajen annabi bai samun kami lahira Allahu kuma a nan duniya ma bai cika da imani kun gane ko a likulli ummatin ajal ko wace al'umma tana da lokacinta Allah ya riga ya shirya don mutane su yi bakan magana to yanzu ko mai nasara kaza ga ina ruwa ne da zagin ka balle sarkin zazzau balle gwamna balle shugaban kasa ina ruwan shugaban kasa don ka zage ka Yeah? To, don kayi magana, ina ruwan Allah da magana kada ka ce, wasu masu arziki fa mutane suke ɗauka su ba su kuɗi su ce ku je ku rika zagin.
Allahu
mutanen duniya ma saboda ai an kaɓa su aka ce mutanen banza ne ba su da tausayi kowa sai ya tsoronci musu dukiyar Allahu
ko ba haka bane haka nan waliyai bayan Allah managarta sai ka ji sai su zo su nuna kamar su ba mutanen kirki bane su nuna kamar suna tare da mata ko su nuna kamar suna shan giya ko su nuna kamar suna wani abu domin kada mutane in sun ka gane duk lokacin da suka ce Allah ya yi yake to ba za a bar su su bi Allah ba Allahu sai a go kowa ya zo da bukata Ah.
yi muna kaza yi muna kaza shi yasa imamu shafi'i yake cewa uhibbu salihina wa lastu minhum wa arju an anala bihim shafa'a wa abghadu man bi da'atuhu ma'ashi wa in kunna sawa'an fi sana'a Allahu yace ina son mutanen kirki amma ni ga ni mutumin banza yanzu imamu shafi'i mutumin banza ne eh yace amma ina kin mutumin banza duk mutumin banza ban son shi amma ga shi aiki na irin na shi ne bayan Allah suna irin waɗannan maganganun ko ko ka zo ka samu mutum ka ce ga ka malam sai ce a almajiri ba malamin bane ka ga ya kore ko ko mai kuɗi ne ka ce mashi mai kuɗi ya ce a ni talaka ne su wani su ne masu kuɗi bai da kuɗi to shi ne kuma shi Allah abin da zai gaya mu annabi shi ke na saka gaya mai don Allah ya ce da annabi qul la amliku li nafsi darran wala naf'an shi ke na saka gaya mu annabi haka nan eh yanzu gwamnan Kaduna misali misali sai ka je wajen mahaifiyar shi ko baban shi gwamnan Kaduna ko shugaban kasa sai ka je ka gaida maman shi ko baban shi sai maman sai ta ce kira mun mara kunya can ko mutumin banzanci cikin yaran gida ko wani mai aiki gidan ko kuma wani direba shi gana iya zo wajen gwamna ko shugaban kasa zai ce mutumin banza zo ana kira a'a ni zai ce iya je ba ran kai daɗe ma muna kira ba to dan shi uwar ita ba ta isa ba mai babban ɗaki ko mai ɗakin gabar ko ba a yi to saboda ni saboda girmama sarki to to in dai za a girmama sarki dan ni da ba a girmama manzon Allah in Allah ya gaya mu annabi magana sai in ka zo ka ladabi to ba a koya musu ladabi ba dama karatun irin karatun nan ne wanda aka yi na bango babu ladabi a ciki shi yasa ba su ganin kowa da mutunci
Allahu ita ko ibada gaba ɗai ita ibada gaba ɗayanta girmamawa ne ai abin da yasa ake sallah don a san girman Allah abin da yasa ake azumi don a san girman Allah abin da yasa ake zakka don a san girman Allah abin da yasa Allah ya turo annabawa don a san girman su to kai sai ka ture girma to ina ibada inda zaka gane neman girman ne ake nema ba ibada ba in kai sallah ni za ta kara ma Allah in kai ko ko kai azumin kai na amfanin ka balle Allah in kai azumi ni za ka sha shi kenan yanzu ba dan Allah ya ce ai sallah ba an ka samu dacci yana da gemu sai ya miƙe tsaye ya yi ruku a ce ba Allah ce ai ba ya taso ya mai da goshi ga ƙasa yana ta haka nan da Allah ni za a ce mai
Allahu to ko kai sallar ta ba dan Allah ce ai ba to a rika lura a tambayi malamai wai za ja ajaluhu to kowace al'umma tana da ajali in ajalin ya zo wanda za a halakar da su sai a halakar da su kuma idza ja ajaluhum in lokacin ya zo la yastakhiruna sa'atan ba su ƙara ko minti daya a ba a rage musu minti ɗaya kai wala yastaqdimuna ba a ƙara musu minti ɗaya ta shi gina na ga lokaci ya yi tauri eh ta goma ga annabi Allah ya kai mu ran talata